إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أليس كذلك؟ عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا سيدنا عمر ما يزب خليفة سيجي زيارة شاكسا شام سيوان يزومي شدا قارا هنا تشيوا يا كما تسد وني فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي sai sai na wani ce kai abu waƙidin laifi ka je gidansu ka ji mai ke faruwa annahu waje da ma'amura atihi rajulan waje da ma'amura atihi rajulan mai ke nan ya samu wani tare da matarsa ko ya ga wani tare da matarsa ya samu wani tare da matarsa to mai ke nan kinaya ci ta mai ta cewa mai to za mu ji karshen hadisin da kun karanta hadisin jiya da daddare da yanzu duk wannan matsalan ba za a tsaya ana wannan abin ba ko sai ya ce kai abu waƙidin laifi ka je ka tambayi matan wannan ya ha an zalika ka je ka tambaye ta me ya faru fa'ataha sai abu waƙidin laifi ya zo wajen matar wa inda ha niswatun haulaha ya zo ya same ta tana tare da sauran kawayenta mata fazakara lahallazi qala zawjuha li umar bin al-khattab sai ce mijinki ya fada ma khalifa kaza kaza ga abin da ya faru wa akhbaraha annaha la tu'khadhu bi qawliha yace ga abin da mijinki zo ya fada amma fa shari'a ba za ta kama ki da abin da mijinki ya fada ba fa kada ki rikice ki zaki ce shi ke a'a mana yana ta saka mata maganganu baki ya ce mata ba za a kama ki da abin da mijinki ya faɗa ba sai in kin yadda ba ki yadda ba magana ki ta ce gaskiya waje ala yi laƙinuha ashiya'a ashbaha zalika litan za'a wai mai kenan yana lakkana mata ya faɗa amma fa maganar tasa ba ita ce tabbas ba sai abin da yake faɗa kada ki saka shi kada ki ji tsoro yi karfin hali kada ki saka kanki cikin kaza kaza kaza kaza duk sai sai da ya nuna mata fa abat sai ta kiya fa abat an tanzi'a sai ta ki ta janye ikrar wa tammat al itiraf sai ta yadda ta yi itirafi cewa haka ya faru sai aka ce ba sayyidina Umar ta yadda ta yi itirafi an yi ayi ta janye takiya fa'amara biya umaru farujimat sai ce ku zo ku jefe ta ya za a yi waɗannan abubuwa su ne ba a fito da su cikin shari'a da sai masu fi ganin cewa shari'ar musulunci da jifa da yanke kai da mai da mai wai duk an tsananta ya ake aka mutum ita da kanta ta fada aka cusa mata maganganu baki don ta janye ta kiya an fahimta ba wai kama su ake da karfi ko da mugun hali ko menene ba a'a sai matsalar ta zama babu shubha to a lokacin shari'ar Allah ita ce sama da kowa an fahimta an fahimci wannan maganar sosai ko da a ce ta ce a ni ban sani ba shi ne shi kenan magana ta kare ba wanda zai sa a jefe ta koya mata bulala قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منن da sayyidina Umar bin Khattab ya dawo daga Mina shugaban kasa kenan zamu gani yayi ana bil abtahi sai ya daure rakumansa bil abtahi al abtah الأبطه هو المحصب وادي محصب ثم كوم كومة بطهاء sai tattara su kwankwani duwatsu kanana-kanana ya yi gyara su ya yi gado kenan ko gadon inda khalifa zai kwanta kenan ya tattara su sun matara alaiha rida'ahu saboda kan su jima jikinsa ciwo sai ya ɗauki tufarsa kuma ya fisa sai ya shimfiɗa kai an ga shimfidan ko bargon kenan da shimfidan da menene da menene da menene wastalqa sai kwanta akan gadon bayansa yana kallon sama thumma madda yadayhi ila samai sa'annan sai daga hannunsa ya mika sama zai addu'a zai roki Allah kenan sama ita ce alqiblan addu'a faqala sai yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki kabirat sinni na girma كبيرة إذا كانت في السن إذا كانت في السن بكسر الباء وإذا كانت في المعنى بضم الباء كبر مقتا عند الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم أما إذا كانت في السن يقول كبرت بكسر الباء في السن واجب مضارئها بالفتح لا غير يا صاحي وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارئها بالضم فعلم بإيضاهي ce kabirat sinni shekaru na sun yawa na girma wa ba'ufat quwwati na yi rauni karfi na yi rauni sayid na umar da da in yi tsawa in yi gashi nan yanzu na yi rauni na tsufa wantasharat ra'iyyati talakawa na kuma sun yawa su da gasu nan madina gasu makka ga iraq ga ko ina kuma kowa sai na bashi hakkinsa kasancewa ina madina baya hana da ba wanda ke iraq hakkinsa kasancewa ina abuja baya nuna cewa wanda ke kano ba zan ba shi hakkinsa ba baya nuna cewa wanda ke akwa ibon ba zan ba shi hakkinsa ba don kai ka ce za ka iya ni na ce zan iya kuma an bani kuma sai na yi sai na umar kenan ya ce ina tsoro kar na zo ranar lahira alfadari ya yi tuntube daga madina zuwa iraq Allah ya tsaye da ni ce me ya hana ka me yasa baka gyara hanya ba har alfadari yayi tuntube dabba wan tasharat ra'iyati talakawa suka yi yawa sun yadu ko ina a duniya faqbilni ilayka ghayra mudayyi'in ya Allah ka karbe ni zuwa gare ka ghayra mudayyi'in ba tare da na tuzartar da komai cikin abin da ya wajaba a kaina ba yanzu mutuwa yake roƙon Allah ko ko a'a ran da zai koma ga Allah ya koma ga Allah ba wani talaka a cikin Najeriya tun daga Abuja har gamborin Gala tun daga gamborin Gala har kwataro ba talakan da ke bin shi ba shi ba talakan da ya kwanan yunwa saboda rashin kulawarsa akwai wahala ko shi sa wallahi dariya muke musu 'yan siyasa suna kowa na son mulki kowa na son mulki ba su abin da suke makansu ba wallahi sai an yi hisabi an fahimta wala mufarriti ban tuzartar da komai ban kuma yi sakaci cikin hakkin kowa ba ma'aikata 25 ga wata kowa ya samu albashi masu fenshi kowa ya sami kudin shi masu allowance kowa ya sami hakkinsa masu kaza yan kasuwa kowa an bashi hakkinsa ma'aikatan gwamnati kowa an bashi hakkinsa kowa ya sami hakkinsa ba tare da an tozartar da komai ba ko an sakaci cikin komai ba ba yadda za a yi kasa na da dukiya talakan sayyidina Umar ya kwana da yunwa an manta da kisa sayyidina Umar ne da daddare yake tashi ba bulletproof yake shiga ba tashi yake ya dauki abin shirata yana yawo yana ji sai ya kai wani gida sai ya tarar da wata mata to salif khalifa ga shi nan ya bar mu da yunwa ga yara suna jin yunwa ba ta da abincin da za ta ba su mace ta tashi ta shiga kicin ba abin da za ta ɗai mama ko ta dafa kuma a cewa ɗana za a zauna lafiya kuma a ce an ce wa ƙarrafi bai tukunna ta zauna gida ta zauna gida sai a bar gidan ya zama mata aljanna sai a bar gidan ya zama mata aljanna in ta shiga kicin ko akwai abin da za ta imama ko abin da za ta dafa ta ci ko ta ba 'ya'yanta ko kanninta sun zo ziyara ta imama musu abinci su ci amma a zo gaishe adam fa mutum ba dabba ba ne an fahimta sun makadimal madinata bayan ya yi wannan addu'a sai ya iso madina fakhataban nasa sai ya ma mutane hutuba faƙala sai ya ce ayyuhan nas ya ku taron jama'a mutane qad sunnat lakum sunan an sunnanta muku sunnoni wa furdat lakum al fara'id aka farlanta muku mafarilloli wa turattum alal wadiha aka barku akan haske ba duhu ba kwane-kwane hanya ce mai kakkiyar hanya illa an tabillu bin nasu yaminan wa shimalan sai dai in kun bata kuka bi mutane wannan ya jasu su je hagu wannan dama aka bar mahajjatul baida aka bar hanya wacce take ba ba ta da abin nan a cikin ta ba gargada a cikin ta wa daraba bi ihla yadayhi ala al-ukhra sai na Umar yana magana sai yana buga yana haka yana eh mamaki kamar mutum yana magana yace to an mukin da yadda aka yi kenan ko sun makala sa'annan sai ce iyakun an ta haliku an ayatun rajimi ku yi ahir kada ku halaka sanadiyan ayan jifa an ya kula ƙa'ilun mai faɗa ya ce la na jidu haddaini fi kitabin lahi ai ba mu samu haddi guda biyu a cikin littafin Allah ba bulala da jifa ba mu ga jifan ba bulala ne mun gani faƙad rajana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas manzon Allah ya yi jifa wa rajamna mu ma zamaninmu mun yi jifa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa laula an yaqula nasu zada umaru ibn al-khattab fi kitabillahi ta'ala lakatabtuha yace wallahi ba don mutane kar su ce ai Umar yayi ƙari a cikin Alkur'ani ba yace wallahi da ya rubuta aya mun karanta ayan kuma ayi hukunci da ita sokewa akai wacce ce ayan ash-shaykhu wash-shaykhatu farjumuhuma albatta duk wanda ya taba yin aure namiji ne ko mace in sun yi zina a jefe shi fa inna qad qara'naha tabbas mun karanta قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله تعالى ذو الحجة بكاري بس سيدنا عمر أكشي شيسا مشاهدة يكوما قوبين جيزي سبدا وكيسا قال يحيى يحيى يتي سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فرجموهما البتة yanzu dai imam malik na magana da kowa ko ana fahimtar shi ko mu koma ba mu wanda aka karya masa fanza قال حدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر سيدنا عثمان أتي خليفة ينا ذو نشاء أكتشي قاوة ما تاتاي أوري وتاشدة هايو kenan skani ya ce ta yi ciki wata ɗaya ko biyu kenan ta shigo ku wata shida ta haihu ma'ana in skanin ne zai ce tana da ciki wata biyu ta shiga gidan kenan ko ba ga bane ba fa amara biha an turjama sai ce aje a jefe ta fa qala lahu ali ibn abi talib sai sayyidina ali ibn abi talib yace laysa zalika alaiha babu hakkin da zai sa a jefe ta babu haƙƙin da zai sa a jefe ta me yasa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya kulu fi kitabihi yace ai Allah madaukakin sarki ya fada a cikin littafin sa mai girma wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra daukan ciki ai goyon ciki a haife dan a rene shi a yaye shi wata 30 jumla kenan ko wa qala sa'annan kuma Allah ya saki fada cewa والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين أي إياي زاسو شاير دا أرسو وتني حولين كاملين شكرو بيو إن أكا ترى شكرو بيو تكين وتا تلاتين سي سورة نوا وتا شدا لمن أراد أن يتم رضاء shi yasa haifuwar wadda ta yi wata shida babu wani abin da zai sa a ce a jefe ta ta shigo da ciki kenan فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها yace za ya daukar ciki wata shida a haihu ba za a jefe ta ba fa ba asa usman ibn affan fi athariha fa wajadaha kad rujimat sayyidina usman yace maza maza maza maza aje a dawo da matar aje a dawo da matar kafin akai an tarar da an jefe ta eh kafin akai ayatar da an jefe ta yayi me ya yi mai? wai matsalar mai? ya danganci ya danganci halifa ne abinda ya yi a kan ilimin shi ya yi imam malik bai ci gaba da kawo kisan ko an biya diya ko ba biya diya ba amma duk abinda za ka yi fada a ciki a tabbatar da adalci za a yi in ta kama a biya diya za a biya diya in ba ta kama ba za a biya diya ba sai na usmanu ne fa eh ai an fahimta ko sa'an nan kuma malamai ai suka ce ba za a gama ce da ciki don tana da ciki shi kenan ba ta da aure wannan ai balle tana da aure ma aiko tana da aure in mijin yana inkarin dan da ke cikin cikinta ne sai a yi la'ani sai a yi la'ani ko? eh eh mai ma to kaji wai sai na usman ko bai biya diya ba mazar ya biya diyoyi kafi ya biya komai kafin ya yi kuma bi lisa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama قال حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب عليه الرجم أحسن أو لم يحسن يتي وعندك أيك قوم لوط ما يهكنت سو يتي جيفي سزائي ya yi taba yin aure ko bai taba yin aure ba babu ma za a fi mani tarafa ala nafsi bin zina babin ya zo na bayanin wanda ya ikirarin cewa ya yi zina mai ke hukunci an fahimta? ala haddasani malikun an zairi bin aslama an na rajulan itarafa ala nafsi bin zina wani mutum ya zo ya ce shi ya yi zina على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن من زمن الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت sai manzo Allah ya ce ku kawo bulalan da za a zane shi fa utiya bi sautin maksurin za a kawo bulala kare ya rawanta ba ba ba za ta ba ta kai ai amfani da ita ba fa qala fawqa hadha sai manzo Allah ya ce kawo sama da haka wanda yafi wannan karfi mana wacce tafi wannan karfi fa'utiya bi sautin jadidin lam tukta a samaratu shi aka kawo sabuwar da aka tsinko kan bishiya ba a yanyanki gefensa ba ga shi nan ko ina gulli ko ina da in aka zuba mutum sai jikin shi ya yi abin nan samaratu atrafu faƙala duna haza ya ce a haba wanda bai kai wannan ba mana kuma wannan aka yi ma mutum na ɗin fa'utiya bi sautin kadruki ba bihi to sai aka kawo bulalan da an yi hawa da wannan bulala an yi hawa da ita an je an dawo an yi an yi har bulalan ta zamo a yawa ba abin na ba abin tsoro a ciki walala ya ta yi laushi fa amara bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajulida sai manzo Allah ya ce a je a yi masa bulala thumma qala bayan an je an zartar da hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas ya ku taron mutane qad ana lakum an tantahu an hududillahi lokaci ya kai fa da za ku da za ku da za ku daina jawo ma kanku haddi na Allah madaukakin sarki mutum ya je ya je ya barna ba ba wanda ya sani maimako ya tuba sai ya zo kuma ya fada fadan da kai shi ma laifi ne ai la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulima alaysa kadhalik fadar kai ma shi yasa malan ai kaza kaza kaza aka ce dole ne ka ce baka yi ba ya ce mata to ta yi rantsuwa ta ke ce baki yi ba duk yadda aka ke ce baki yi ba an gani ne ba wanda zai kama ki sai in kin yadda to in ya ce ta yi rantsuwa da alkurani fa ya zalunce ta ya mata cin mutunci ya mata cin zarafi za ta yi shigar da kara za ta yi kai karansa manzo Allah ce kad ana an tantahu an hududillahi man asaba min hadhihi alqazurat duk wanda ya je shiga cikin waɗannan kazanta waɗannan abubuwa da ba su da daɗi shay'an falyastatir bi sitrillahi ya rufa maka kansa asiri kada ya zo ya faɗa ya je ya tuba Allah zai karfi tuban shi wa ke wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk zafin kar addini ya fi ka sanin addini shi aka aiko shi ya koya ma addini duk addinin da za ka yi in ba ta hannunsa ka karba ba in ba ta hannunsa ya fito ba ka yi aikin banza ya ce ya jama'a lokaci fa ya isa wannan ya zo ya ce ya yi kaza a tsayar da haddi a jefe shi a yi mishi bulala lokaci ya isa da za a wanda a daina wannan duk wanda ya je sabon Allah ya boye ya tuba ga Allah Allah zai karbe shi to wace nasiha kuma mutum ke so sama da haka kada ka fada ma kowa kada ki kada ki fada ma kowa ki tuba ki koma ga Allah ka tuba ka koma ga Allah Allah zai karbi tubanka Allah zai karbi tubanki in ma tuba an tuba tsakani da Allah ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat abinda ake so at-taubatun nasuha falyastatir bi sitrillah fa innahu cewa shi yadda al'amarin yake tabbas man yubdilana safhatahu duk wanda ya miko mana ya miko mana fuskarsa gefen fuskarsa nuqim alaihi kitaballahi man yubdi lana lana ay mahshar al-hukam ay lana ay mahshar al-hukam duk wanda ya zo wajen hukunci ya ce yayi kaza to za a tsayar masa da haddi amma an kaje Allah bai Allah ya gani ba wanda ya gani kaje ka tuba Allah madaukakin sarki sai Allah ya karbi tubanka in ka tuba taubatan nasuha wannan laifin ma sai a musanya maka ya zama wulada أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما أدانا لمن سيأنتنا متاني أسيري سيأنتا قرام متاني سيأيما منين دا منين دا منين با وند زي زونا لافيا yana shakka ko an fada masa kaza zai ce ba ki taba tsakaninki da Allah ba ki taba zina ba ki ce tsakanina da Allah ban taba zina ba to sai me magana ta kare kai ma kana bata ma kanka ne kana bata ma kanka ne ka je shaydan ne yasa kake badar wannan haka shaydan ne yasa kake kai badar wannan haka in ba haka ba in ka fitinu da ita in ta ce ma eh ta yi to ya zaka yi da shi ya zaka yi da ita ba za ka yarbuwa da ita ba kuma iya rayuwar ku shekara 100 hankalinka ba zai taba kwanta ba duk sanda ka tuna sai ka ji ba daɗi ba haka bane ba rayuwa ana yin ta tintin tintini ba yanzu kadai aka fara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wani ya zo mishi ce ya rasulullah inna imra'ati la taruddu yada lamis wa qala talliqha qala la asbiru alaiha qala amsikha ya manzo Allah matata la taruddu yada lamis tana shauraron kowa duk namiji tana shauraron sa manzo Allah ce to ka sake ta mana yace ba zan iya ba yace to ka riki kayanka haka nan mana ya zaka zo kana fada ka bata maka suna ba o ina ina fuska aina mahallu shahid cikin adalci cikin wannan kisan a akwai ya babu ka sake ta yace ba zan iya hakura da ita ba yace to ka rike ta la taruddu yada lamisi tana shauraron kowa in ya zama da ba zai iya haƙura da ita ba ya fitinu da ita kuma ya sake ta shi ma sai ta zagayawa yana mai eh matsalar ta da kwabewa ke ta da lalacewa ke karki bayan ta karki kayan ka haka irtika ba hafu dararai da ja'izu ba haka bane ba kisoshi na faruwa haka sau da yawa mutum ya riga ya fitinu da mace shekaru kowa yana zuwa dai haka wallahi malam cikin mata ta ce za a yi buki wuri kaza na tura ta dalilin ne je auren abokina to da aka zo kaza kaza kaza kaza kaza kaza mu sai ta ce ya sadu da ita na ce dan me ka tambaye ta shi ya kai ta ya dawo kafin a gama biki yanzu kuma gidan abu na ce dan me ka tambaye ta me kai ka tambaye ta ta yi kaza kuma ta yi kaza ba baka yadda da ita bane da ka je gidansu za ka aure ta inda fasikai ne za ka aure ta shaidan ya karin jaye mutum ya yi abokan shi ke na ce kuma gani na ce to me yasa me kai ka tambayar ta haka duk ma'aikacin ofis ma'aikacin kai in za a bincike ka za ka fita to ai ta faɗa da baki na ce a ka sani shaidan ne shiga bakin ke sa ta faɗi wannan maganar don ka sake ta ka sakan ma wani ya je aure ta sai hankalin shi fi kwantawa da wannan maganar da na yi wallahi tallahi na ce kasa ne shaidan ne shiga baki so da yawa shaidanu suna kawo barna fa masu cewa me yake kawo sabaniyar mutuwan aure da abin da suke tattaunawa abin da yake kaman kashi saba'in bisa ɗari da ke sabawa ba bai tuntuba wallahi shaidanu na shaidanu aljanu shaidanu suna kawo wa'annan abubuwa suna kawo suna shiga ciki su ɓata wa'annan abubuwa saboda ba a ganin su wa'anda ke muhammala da su suna hulɗa da su sun san wa'annan abubuwa aljani ya je ya saka waje kaza ya hada fata ya hada fada aljani ya je ya saka wane ya faɗi kaza wane da kaza kaza kaza duk ana fada sai aure ya mutu to sa'an nan kuma sai ka kasa tun da ka riga ka fitinu da ita wa ya ce ma mace wasa abin wa abar wasa ce in ka riga ka fitinu da ita wallahi ta fi karfinka wallahi ta fi karfinka haka wani babban mutum Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa ya ce abin da ke hana mu su aiki wannan jelar da ke tare da su wanda ya hana mu da ita ya san haɗarin da ke tattare da ita abadan sai dai baka fahimci da baka fitinu da mace ba ba haka bane ba Allah ya rufa ma asiri kada ka fitinu da mace to shikenan zaka iya kara amma wallahi har ka fitinu da mace shi kenan ba ka da yadda za ka yi za ka zo ka mika wuya komai ya fito fili ba ka mika wuya zamaninka zamanin annabi adam ya shedan ya bi annabi adam cikin aljanna yana so ya batar da shi balle kai a cikin kano ko port ko lagos ko sokoto eh sai shedan ya kasa manzon Allah aka zo aka ce mishi inna marati la taruddu ila lamishi tsallika wallahi ba zan iya hakura da ita ba banda manzo Allah ina za a tattauna irin wannan magana haka ita to ka riki kayanka akwai kuma matsala mai rikici sama da wannan hakuri ake abinda bai bayyana maka ba karka bincika abinda bai bayyana ba karka bincika an fahimta shaidan zai sa maka wannan wasuwasi kana shakkanta ta je aiki ta dawo ta fita ta dawo ta yi tafiya ta dawo to don Allah duk mazan da ke zuwa ofis kowa ya san abubuwan da ke duk macin da mijinta ke zuwa ofis in za ta tume shi za a zauna lafiya? ba za a zauna lafiya ba saboda mai rigingimu ko? shi sa matsala ana barinta ne duk asirin da Allah ya rufe karka bayyana karka tuna an ka tuna wallahi Allah zai tuna naka eh Allah zai tona naka lokacin na ba da baka da tsammani an fahimta ka je gida ka aure ɗaya gidansu ka aure ta da ka je gidan da an ce gidan karuwai ne za ka aure ta ka tabbatar da mutanen kirki ne to duk wata shakka inna liyaqina la yazulu bi shakka shi yasa shari'a ta hutashe ka ta ce sai dai in mace ta ce ta yi zina ko kuwa namiji ya ce ya yi zina an ba haka ba in shaidu ne shaidu guda hudu ka'idan da aka ginda aka kewaye shaidun da shi ba zai taba yiwuwa ba haka wani zai ce ya manzo Allah na yi zina yace la'allaka qabbalta ko dai ka sumbance ta yace na yi ko dai ka rungume ta yace ko dai ka yi kaza kaza kaza yace ya manzo Allah na yi kaza kaza da kaza na farko sai manzo Allah ce a ko dai runguman ta kai kake tsammani shine zina yace a a ya manzo Allah ko dai sumbantan bakin ta kai ko dai kaza kaza wasa da ita kai ya ce a'a ya manzo Allah na yi kaza kaza da kaza da kaza da kaza to ya za a yi kuma to aka ce shaida sai ya ga kaza cikin kaza kaddara mutum yana kwanci kan mace suna fasikanci ya za a gani zai yi a gani ko tsirara suke za a gani ba sai taba yi a gani ba ce yasa ba a taba kama mace ko namiji da zina da shaidu ba sai dai mai itirafi ya zo ya ce ya yi ko ta je ta ce ta yi amma wai a gani ba wanda ya taba ganin wannan saboda mai saboda a rufe asiri a samu zama lafiya in ba haka ba za a taba zama lafiya ba an fahimta karka sa ma kanka wasu wasu kamar da komai ga Allah in ka kana shakkanta to kai ma kana shakkan kanka kenan ne in baka shakkan kanka ya za ka shakkanta a ba zancen ba washe ake bai قال حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي أبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها سيدنا أبو بكر أنا شاكا مش قاونا يا جيا يا إذن دا وتبيوا يا ريا كرماكما سيمتك ثم اعترف على نفسه بالزنا سأنكما شيا تبتدتي ويا زنا ولم يكن أحسن بيتبين أوريبة باب جيفا أكسكي نسيب لا لكو fa'amara bihi abubakarin fajulida sai abubakar ce a yi masa bulala alhad sun manufiya ila fadak sa'an aka fitar da shi zuwa fadak fadak ƙauyen yahudawa ne bayan madina kala malikun filazi ya atar fi nafsi bi zina imamu malik ya ce wannan babban magana ce fa imamu malik ya kawo fiqhul malikiya kenan kala malikun filazi ya atar ala nafsi bi zina imamu malik ya ce wanda ya zo ya ce iyayi zina ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل daga baya kuma ce a ban yi ba wa inna ma kana zalika minni ala wajhi kaza wa kaza li shan yadhkuru a abin da yasa na fada an tsoratar da ni ne na ji tsoro ne alkundin alqur'ani ne da aka bude da naga rubutun bakakin manya mai shi da ji tsoro da naga kaza kaza kaza sai yace bai yi ba inna zalika yuqbalu minhu imam malik yace mutum ne zai yi tirafi yayi zina daga baya kuma ce a ba zina na bai ce duk abin da ya faɗa karba za a yi wala yi kamo alaihi alhad ba za a sayar mishi da haddi ba wa zalika an alhadda allazi huwa lillahi la yukhadhu illa bi ahadi wajhayn yace haddi inda na Allah ne ba a ba a yi ma mutum haddi sai dai ɗayan abu biyu imma bi bayyinatin adilatin tusbitu ala sahibiha sai dai an samu shaida adila wa imma bi itirafin yuqimu alaihi hatta yuqamu alaihi alhad ko ko a a shine yayi to kaga yace da yace imma bi bayyinatin sai yace mai adila tusbitu ala sahibiha ta tabbatar na kuma da yace wa imma bi itirafin yuqimu alaihi ma ma'ana bi itirafin yuqimu alaihi ya yi itirafi kuma ya tabbata akan haka bai janye ba in ya janye fa shi kenan hatta yuqama alaihi alhad da ya yi itirafi din yana kan haka har aka tsayar mishi da haddi amma dab da a tsayar mishi da haddi yace a gaskiya fa ni ban yi ba ya ce zai ku sauka lafiya to ya taɓata min lokaci kace kaza kaza kaza tsoratar da ni akai shi kenan ya sallame shi فإن, قا فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد in ya tabbata a kan itirafin da ya yi to shi ne za a iya tsayar mishi da haddi amma in ya janye sai a kyale shi wannan magana ce mai girma fa da imamu malik ta imamu malik qala malik allazi adraktu alaihi ahla ilmi annahu la nafiya ala al-abid idza zanaw yace abinda na samu malamai masu malaman kasar mu suna in bawa yayi zina za a sayar mishi da haddi bulala amma ba za a kore shi a kai shi bayan gari ko kurkuku ba an fahimta babu jami'i ma ja a fi haddi zina babin da ya zo wanda ya tattara hukunce-hukuncin haddi na zina قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم su ila anil amati iza zanat aka tambayi manzo Allah ya manzo Allah in baiwa ta yi zina ya za a yi da ita walam tuhsin bata taba aure ba fa qala in zanat fajliduha thumma in zanat fajliduha in ta yi zina ku yi mata bulala in ta sake yi ku yi mata bulala thumma in zanat fajliduha so uku thumma bi'uha walau bi dhafirin in ta yi so uku na hudu shi manzo Allah ce ba ta da amfani ku je ku sayar da ita koda da zaren kiso ne ba shi da kima mana ba ta da amfani kenan ku je ku sayar da ita to ina ma'ana a je a sayar da ita me bambanci da ya bar shi a wajen ya barta a wajen shi da ya je sayar ma wani musulmin kuma eh me yasa mece ga hikima ya me yautakila nan ne shaidan ya rinjaye ta in aka canza mata wuri in sha Allah za ta gyaru ko nan aka samu sakaci can mai tsanani ne ko ko ko duk abin da za a iya faɗa za a yi an fahimta a a a a sai za ka ce man yashtari wali abdu laisa lahu aibun illa wa huwa munafiq ina da bawa zai sai ba shi da aibin komai sai dai munafiki ne ai ba a faɗar mutum an zo ana son a auri ɗaya sai ka ce ai tana kaza tana kaza tana kaza za a faɗa? قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل إجي كسو زرين كسو قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله كان يقوم على رقيق الخمس أن عبدا ونباوا كان يقوم على رقيق الخمس ya ci ke kula da bayin wa ma'ama falillahi khumusu huwa lirrasul al-khumus da ke tarawa shi ke kula da su wa annahu takraha jariyatan min zalika raqiq fa waqa biha wata cikin bayin da yake kula da ita ko ta baiwa ce yayi fasikanci da ita فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليد لأنه استكرهها سيأكل masa bulala. wacce ya mafi yaɗin ko ya tilasta ta ɗin me ya fi yaɗe matukula me ya fi yaɗe mana a fi karfinta ba ba shi ne fyaɗe ba ko ba shi ne fyaɗe ba to yaushe namiji ke fin karfin mace yana ta yari a karama ya fi karfinta bai fi karfinta ba eh eh in ya zare makami ba wannan ba sai yariya ba ko babbaci ba haka bane ba ko babbaci eh eh eh kadi ai tilas ne tilastawa kenan nzima in an ba ta kudi kuma a ce masa dole mai ta karbi kudin ta yi wannan matsalar za ta zo wai wacce za a saka mata kwaya a cikin ruwa ta sha ko lemu ta sha sai ta yi shiga maye wata mata za mu karanta ko cikin sharhi ko cikin matani ya ce ya aka yi ta ce wallahi ina da nauyin bacci ne ina bacci wani zai sadu da ni ban sani ba har yadda to shi yasa sai na dauki ciki za a zai mata da haji sai a karbi abinda ta faɗa shi za a karbi an fahimta amma yaushe namiji ke iya fin karfin mace shine ake so in karama ce da karfi da yaji ba haka bane ba amma buzuruwa eh karancin shekaru to budurwa ce karfa lafiyayya a an yawa kuma kenan su yi mata yawa kenan ehe wai zai hada baki da abokinsa da ai ba shi kadai bane sun fi sun fi karfin ta kenan wannan ne shine mafin karfi sosai ya za a yi yaudara eh fiyade kenan fiyade kenan ha ba ba san fiyade ba da hausa kenan in ya yaudare ta da son ranta za a yi koko da karfi fin eh ai ba fiyade fiyade kenan wannan larura kenan larura kenan ko cikin fikihul malikiya muktasar akwai in mace ta shiga larura ba ta da yadda za ta yi sai ta sai ta bata kanta ta bada kanta ta samu abin da za ta ci eh to ba ku fahimci fade ba to za a fahimta insha Allah قال حدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله ابن عياش ابن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال يتي أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا يتي أن وكل كان نجي بايني أما يمس بلالا سو خمسين خمسين galibi ko abinda aka sani bulala in za a yi mabaiwa na rabi za a yi ko maimakon nawa sai a yi nawa to wannan hamsin kenan to za mu ji abinda suka fada aka ce ai ba a taba ganin maganar ta zo cikin sharhi kenan babu ma ja a fil muktasaba babin da ya zo na macin da aka fi karfinta aka yi mata fyaɗe aka fi karfinta aka yi mata tilas kafin ku fahimci ma'anan fyaɗe ko? ko an fahimta aka yi mata tilas eh? wani hadisi akwai hadisi ɗaya mun bari mun tsallake? قال مالك امام مالك يجي الامر عندنا يجي يد الامر يكي وجم مالما مدينه في المراه توجد حاملا ولا زوج لها اسامو مجي da ciki kuma ba ta da miji fataqulu kad istukrihtu aw taqulu tazawwajtu sai ta ce tilasta min akai ko ko ta ce na taba yin aure ne da nazo inna zalika la yuqbalu minha yace ba za a karba ba kaga wannan maganar ta warware wancan magana ke kuma wancan magana ita ta fi ƙarfi wa innaha yuqamu alayha alhajju illa an yakuna laha ala ma da'at min an-nikah bayyina sai dai in akwai shaida kan cewa aure ta yi da ba kuwa ce ta shigo sai dai in ba kuwa ce amma in ta tana zaune ga tace ai na fita kauye ne da naje sai na yi aure to sai in an samu shaida akan haka ko aw ala an istukrihat ko ko tace a'a tilasta min akai tilasta ni aka yi don babban mace kuma a ce ai mata fiyade maganar za ta shiga za ta yi daɗi ya za a babban mace fiyade amma za a iya tilasta ta ko ko ba za a iya tilasta ta ba me bambanci tsakanin fiyade da tilastawa da yaudara au ja'at tadma ko ga ta tazo budurwa ce bata aure ba sai ta zo jini na fita yana nuna cewa an nuna mata fin karfi an sadu da ita in kanat fikran aw sagasat hatta utiyat wa hiya ala zalika alhal ko ko ta ce ya jama'a a taimake ni gashi ya zo kaza aka zo aka tarar da ta kwance abinda ba za ta so a zo a gani ba har aka zo a gani to za a gaskata ta cewa tilasta ta aka yi aw ma ashba hadha min al-amr alladhi tablughu fihi fadhiha abubuwan da in an yi za ta ji kunya amma duk da shi gashi ya faru nafsaha qala fa in lam ta'ti bi shay'in min hadha uqima alayhi al-hadd imam malik ya ce in baka kawo irin wa'annan abubuwa za a tsayar mata da haddi wannan maganan an tsananta ne maganan da muka karanta baya ita ce magana mafi karfi wa lam yuqbal minha mad'at min zalika qala malik wal mughtasabatu la tankihu hatta tastabiru bi nafsiha bi salati hadhihi imam malik yace wacce aka tilasta ta ko aka yi mata fyaɗe aka fi karfinta aka samu da ita yace ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i da haila uku donan malikiya sun tsananta ma huwa alfarqu bayna alhajj bayna abin nan me bambanci tsakanin istibra'i da idda ma huwa alfarqu bayna alistibra'i wal idda me bambanci tsakanin istibra'i da idda idda aure ta yi suka rabu to mijin da ya aure ta ruwan shi na da daraja maniyinsa na da daraja haƙƙinsa na da daraja shi yasa za ta zauna wata uku ko jini uku ko tsarki uku in ciki ya bayyana to shikenan amma istibra'i wani ne ya je zina da ita ruwan mazinaci ba shi da daraja ba shi da daraja ko yana da daraja da za a katange shi ba shi da daraja to shi yasa sai aka ce istibra'i idda shine ta zauna wannan istibra'i kuma ana neman tabbatar da wannan zinan an dauki ciki ciki ko ba a dauka ba to kasancewa ana son a san an dauki ciki a cikin wannan zinan ko ba a dauka ba jini daya ya isa ya wadatar an ta yi jini daya ya wadatar ta je ta yi aure to in ba ta yi jini in ai zina da ita ba ta yi istibra'i ba sai ta je ta yi aure me ke hukunci a eh قال فإن تابت من حيضتها فلا تنكي حتى تصبر نفسها من تلك الريبة ريبة مالكية سوى جنس استبراء هيلا أكو جيني أكو هيلا جيني شيتاي جيني أكو أما أبن ديكي مغانا تقس وچ تفي shine in ta yi jini ɗaya ya wadatar za ta iya yin aure don me don wannan jinin ya tabbatar da cewa ba ta ɗauki ciki ba daga wannan zina ba to sa'an nan malaman kansu sun ce ai wannan shakka ake ta ɗauki ciki ko ba ta ɗauki ciki ba ko in mace ta je ta yi zina tana da ciki wani yana son ya aure ta zai iya aure ta ko ba zai iya ba malaman imam abu hanifa imam malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal bin shaibani sun ƙari juna ilimi gida biyu imamu abu hanifa da imamu shafi suka ce mace mai ciki za a yi aurenta bayan aurenta mai faru sai su ma suka rabu biyu ya ce zai aure ta amma ba zai sadu da ita ba har sai ta haihu abu hanifa ke imamu shafi ce zai iya aurenta kuma zai iya saduwa da ita me yasa eh eh li'anna harama la yuharrimu halalan al-haramu la yuharrimu al-halal sai sadu da ita tun da ya aure ta yana da hakki ya sadu da ita amma wannan dan ba ɗansa bane ba ba zai gaje shi ba zai gaje ta imam abu ne ce a a sai ta haifi dan da ke cikin ta amma imam malik ko imam ahmad bin hanbalin shaybani suka ce haramun ne imam kan tana da ciki ba za ya auren ta ba sauran bayani kuma mun zo sati mai zuwa insha Allahu za a ga inda maganganu suka kwana ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واقضنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم